gobe ku zo duk ɗinkin da muka yi gobe za mu bayar da shi idan muka bayar da shi zan matsanta wa telolin nan a daɗa ɗaukan lis na wasu marayun mata tunda Allah ya kawo arziki ai gwanda a basu idan kun gaba a yi ba to telolinmu ne suka zama kasalallu da haka shugaban telolinmu ina shaida miki ku maza ku gama mana ɗinkinmu ku kawo mana kuma a gayyato wasu telolin inda hali amma fa masu gaskiya ba masu yanke yadi su yi gaba ba wanda suka iya ɗinki don marayun bana ina so a musu ɗinki cancararre an gane wannan yawwa kuma masu ɗan sauƙin ɗinki ba wanda za su zo mu ba su ɗinki su ɗora mana kuɗi mu gagara biya ba yawwa insha Allah ta'ala hajiya maryam Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi insha Allah rayu ku kam za a gwangwaje su yawa ni ma da nawa da nazo da shi sai na fara sallaman nawa na bayar tukunna don samu ladan nan yawa aka wana ki kuma shi daga baya insha Allah to akwai kuma masu mana ɗabi'a ku ji tsoron Allah ku gyara halinku akwai matan da suke zuwa a nan sun mai da wannan harkar kamar neman kuɗi sai su rinka buga waya ku zo ku zo ku zo malam zai ɗauki marayu ku zo ku zo ku zo a biya kuɗin mashin a zo sai a zo a daidaita da ita zai dusa mana yaran da ba marayu ba sai Allah ya kama ki duk wacce ta je ta bugo waya haka kawo mana yadda da ubanta da gatanta muka mata ɗinki a nan ki sani Allah ba zai bar ki ba Allah ba zai kyale ki ba wata ma a wani ƙauye take can sai a je a yar uwarta ne danginta ne sai a sa a hawo da su a mashin ki ga an goyo su su hudu dan a caba ya kawo a gigice ko biyan kuɗin a caban ma ba a yi ba a zo a jona mana su anan duk muna kallon ku kuma shi yasa muke muku interview ko kuma yan hizba ku lura mana da wannan da haka a kiyaye Allah ya kiyaye mu gaba ɗaya gobe za mu raba kayan nan na marayu insha Allah ta'ala Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa tayyib ba ba lafi wannan kenan a wannan tace malam in bali jam no shamri to yau fa za a yi ta ba to na je na tsokalo wa kaina to in bali jam na shamri e Allah Allah bidda ne jamu e jutal balde malam mi dom yidi warki wa azimada yawa dube bai daga menene dube mai joyi daga daga gurako bange tukulma amiwara wa'azi ma da da ne ma mai don torkoto kai ni kan ba zan iya karanta wannan takarda ba wallahi ta fi ƙarfi da ku da na ce ku je ku yi min bulatanci ai da wasa nake yi kuma ku gane ba ne ai ba da gaske nake yi ba wannan tonon asiri haka haba da Allah don Allah a tausaya mini yawa ni fa gaskiya ba zan iya amsa wannan da fulatancin nan ba a taimaka mini wannan baiwar Allah gobe ta rubuto da Hausa kawai malam ka rike takardar ta kame da mata domin ya ita wani torkoto koto moto abada Allah ba da afuwa ayya fulatancin nawa wallahi ya tafi wallahi ya tafi eh kawai dai ba fulatani ne amma dai za mu buga ai eh Allah ya sa mu dace wata rana na je kasar benin wazi can kasar benin aka ce a ai sai fulani fulani ne na 'yan giniya fulani kasar giniya kasa ne giniya akwai bini gini conakry akwai gini bisau suka zo masallaci guda masu hali suka haɗu suka ce ai ga wani babban malami ai ya zo daga najeriya kuma ba fulatani ne a muka alhamdulillah an zo aka cika min masallaci mutane iyakaninki duk fulani ne ba mai jin hausa na ce tab yau fa za a yi ta ana ga daɗa yan kyamara ta suka zo suka kafa wane ne mai gabatarwa ya zo ana fara gabatarwa da ne haka na ganshi sai na je na to yan gacci Allah hau tore Allah Allah Allah Allah waddi malam Abdullah kan more hande insha Allah wadane yan wa'azi awa guda irabi kaza kaza iful kulli alhamdulillah alhamdulillah malam mai gacci to malam bismillah huddu da na karɓi lasifikan nan na fara inna alhamdulillah shi kam da larabci ne na samu na ci wani lokaci tukunna na yi ajiyar zuciya irin na yarinyar nan a tukunna na ɗan fara gayyato 'yan fulatanci na da zan tuno na nan garin da nake yi ai malam malam sai wuta ta ɗauke ɗif nai nai na jawo wata aya an fassara ta da fulatanci abu ya gagara na ce kai ku nemo mai fassara kun ji ni da hausa zan yi wani ya muku fulatancin ku ai Allah da ya sauke wallahi inda akwai wani kuskure da mutum ya yi to wannan kuskuren barin da na yi fulatancin ne ya gudu wallahi amma dai zan san yadda za a yi za a ga yadda za a gyara wani al'amari da ikon Allah insha Allah ina jin wata makaranta zan je in shiga ta fulani kawai ko in kaura in koma mambila da zama kawai gaba daya ma yawwa Allah ya sa albarka malam da fatan ka tashi lafiya ni ne nake da maraya ko marayu maza da mata wata daga cikinsu ta ce tana so ta bi ka ha kamar yaya ban gane ta bi ka ba kai Tabi ni kuma to jama'a ku tsaya ku ji wannan ta ce tana so ta bi ka ni ma kuma na baka ita in dai ka yadda Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada Allah ya hukku jam Allah min dubaraji amma don Allah a dan daga min kafa a kyale ni zan yi shawara tukunna malam to to Allah ya saka da alheri to wannan dai wannan mareniya da aka bani aka ce za ta bi ni ba zai yiwu ba a take haka amma dai ta zo gobe za mu auna ta za a mata ɗinki kala biyu Allah ya sa da ajiye takardar nan Allah ya saka ba fakin ta ne ba Allah ya mata albarka Allah ya saka mata da alheri Allah ya taimake ta eh Allah ya sa albarka eh na gode kware da gaske malam wai da Allah malam cin abincin kirsimeti bai halatta ba ko a baka eh kar a ci kada a ci a bar musu kayan su ko an karba a san yadda za a yi da shi amma kar a ci malam ga tambaya na kamar haka mijinmu ne idan ranar girki na ne sai ya kira kishiya ta ɗaki na sai ya haɗa mu a ɗakin gaba ɗaya kuma ni ina cikin ɗakin kuma girki na ne Allah shirye shi wannan abin da yake yi ba daidai ba ne haram ne abin da yake yi kuma ya zalunce ki ya kuma shiga ki amma kai ka rike wannan tambayar a kawo ta wajen tafsirin maza kuma idan mai tambayar tana nan ta zo ta samu 'yan hizba sai ta sa ta yi bayani za mu sa a kira mijin nata in jahilci yake fama da shi ce a yi masa bayani in kuma son zuciya ne ma dai za mu gane gaskiya ba daidai ba ne amma sai mun zo mun tambaye ta mun tabbatar wannan abu wani irin kazanta ne wannan haka malam dan Allah a taya mu da addu'a ni da yar uwata muna sana'a amma kullum sai sana'an baya baya take yi babu ci gaba dan Allah malam a taya mu da addu'a mai albarka a Allah mai da kai gida lafiya Allah ka ba su nasara Allah ka taimake su Allah ka sa alheri a cikin duk masu sana'a ɗaliban mu nan yau da ina so da Allah a gaya wa matan nan masu kasuwan nan ba wannan masu sai da kaya a wajen nan a ce malam ya ce yana gaishe su kuma Allah ya musu albarka da fatan dai wa'azin da ake suna ji idan ba sa ji zan je in sa a kafa musu katuwar speaker suna neman kuɗi kuma suna jin wa'azi yawwa dan ni burge ni suke duk matar da za ta dan kasa tattasanta da albasanta da wakenta da tsuntsiyarta ai tana neman na kanta ne inda da izinin mijinta ne an samu yanci an samu ci gaba a fa gaishe su ba a ce ina gaishe su Allah ya saka da alkhairi nace ni ma da a Kano nake ai da na zo na ce tattasai da tumatur din na ai wadai ku da gaske Allah ya sa albarka wannan malam tace ina tambaya kamar haka dan Allah a ana tahajjud idan baka iya inda ake karantawa ba za ka iya yi wa iya yi wanda ka iya e ma'ana wanda bai iya wasu ayoyi ko surori ba ya zaɓi surar da ya iya ya karanta in kuma liman yake bi sai ya shiru ya saurara assalamu alaikum Allah ke miki malam Allah ya sa a gama lafiya tambaya ta ta farko shine wata ta kawo kukanta wai kishiyarta ta ce wai ta mata sihiri wai ta hana ta haihuwa da sai mijin ya sake ta kuma an raba ta da 'ya'yanta mana a taya mu da addu'a to Allah ya yi mata e kullum idan masifa ta same ku ɗauka Allah ne ya kaddara ba wata kishiya ba e kishiya ba ta isa ce wani abu ba sai abin da Allah ya kaddara kullum yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana Allah ya bude tokal mu'min malam da fatan ka tashi lafiya ya azumi malam mutane mutum ne yana azumi sai zazzabi ya lullube shi har aka kai shi asibiti aka sa mai ruwa shin azuminsa ya karye ko kuma saka ruwa baya karye azumi in dai ba ruwan da zai sa shi a matsayin kamar ya ci abinci bane daura ruwa da allura baya karye azumi sai dai jan jini wasu malamai sun ce yana karye azumi sai a kiyaye muna godiya da karatun da kake mana a musamman a hadisin sauda akan jinyan ta menene da ta yawa mata annabi dai sauda da ciji wannan da haƙurin da ta yi a kai malam ina son a sa ni a cikin addu'a ina fama da jinya shekara uku bana iya bana iya bana iya alaka da mai gida saboda ba da lafiya yanzu haka ya sake ni ya ƙara aure kuma a gidansa na samu cutar ina roƙon Allah ya sa kafara ne a gare ni Allah kuma ya tashi ma da lafiya to Allah ubangiji ya yi miki Allah ya warkar da ki Allah ya warkar da ki ina jin ta dan gamu da larura kuma mijin ya gaba zai iya wai sallame ta sai haƙuri malam kana lafiya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin malam ina bukata a tayani da addu'a malam ni budurwa ce ina neman addu'a ‘yan uwana musulmi baki ɗaya malam ina fama da larura na rashin aure malam kusan sau hudu ana mini baiko maganan aure kuma amma sai abin ya watse ya lalace malam dan Allah ɗalibanka na gabanka su daga hannu a mini addu'a malam wasu mutanen da nake tare da su sai su dinga cewa wai na jigun malaman boka malamai bokaye za su mun magani kaza malam saboda na san komai sai Allah ya yi malam ga zani sadaka a ɗinka wa marayu a yi mun addu'a Allah kun ga wata 'yar budurwa ce kun ga larurarta halin da take ciki sai an yi baiko abu ya watse sai an yi baiko abu ya watse kuma ana ta ziga ta je wajen boka ita kuma ahlus sunna ce ta ki ta je wajen boka ta ce ga zani ta bayar a yi wa marayu mun san cikin kayan marayu insha Allah ubangiji tabaraka ta'ala Allah ka aure da ita ya Allah ka yaye mata masifar da yake damunta wannan zani ya Allah ka sa ta daura shi a gidan aljanna Allah ka sauwaka dukkan abu mai wahala irin wannan mata masu imani Allah karka basu a ƙasa ka bata mijin aure Allah sa mu ji labari kafin Ramadan ta ce wani ya fito an gama sa rana ranar bayan sallah malam Allah ya maka albarka Allah ya sa albarku yaro na baya jin magana kuma yana da kirban kai sannan kuma malam duk lokacin da ƴan uwansa suka tafi sallah shi kuma yana kwance ba zai ji sallah ba wannan lokacin ina yin kamar zuciyata za ta fashe ina cikin damuwa idan na yi masa magana akan ya gyara abin da yake yi sai ya mafi ni fushi sai ya hayayyako mata ya mafi ta fushi amma a baya aljanu sun taba sun taba sha sun taba shafansa ban sani ba ko su ne suke sa masa irin wannan har yanzu malam dan Allah yana neman shawari a gurinka domin ina tausaya wa rayuwarsa a nan gaba a matsayinsa na dan hisbanka ko dan hisbana kuma baya sallah dan hisbana kuma yana haye uwarsa abdu a rike lambar wannan a kirata ta ai tunda dai dan hisbana ne kantance ya kare in Allah ya suwa da ko aljanun garin nan ne a kansa da ikon Allah sai mun sassake aljannun nan mun kore su da taimakon Allah da mulkin mulkin sarautar Allah ai masa addu'a Allah shirye shi ai tunda kuka yana hizba yana son alheri dole akwai wata matsala ne da damuwa Allah sa dai baya nan a gaba da ni Allah sa dai baya nan ya kake waiwaye ne ba da kai ba ake ba Allah ta albarka mai tambaya ta ƙarshe ta ce akwai wata yarinya ta da na aurar a jalingo to malam zuwanta na farko ta zo da wani aƙida wanda ba mu san shi ba ta zo tana cewa wai hadisai ba su inganta ba kuma ƙarya ne hadisai ƙarya ne kuma ka ƙaryata ma ba abin da zai same ka ƙur'ani ne kawai ba a ƙaryatawa a taƙaice dai wannan yarinyar ta zo daga wannan gari cewa ita ba ta yarda da hadisi ba babanta ya tambaye ta a ina ta samu wannan tunani ta ce wai a memorin mijinta take jin wa'azin ta faɗi sunan malamin da mijina ta yake ji an ce wai ya sa ta a makaranta kuma ya ce shi ɗan dariƙa ne kuma bai yadda da waɗannan hadisai ba ƙarya yake ƙarya yake duk ɗan dariƙa na kirki ya yadda da hadisin annabi a nan dai najeriya a iya saninmu da 'yan dariƙa ba ɗan ɗariƙan arziki da zai goyi bayan zagin hadisan annabi da ƙaryatawa ƙarya yake miki yawwa to kuma an nemi da a kashe auren amma taƙi ta koma ba ma da sanin mahaifinta ba tana cikin wannan aƙida yanzu malam mai hukuncin wannan auren za ka iya gani na don ƙarin bayani ko za a rubuta mini ansa a neme ni a bani kullum ina nan ina zuwa tafsirinka a to Allah shirya Allah shirya Allah kuma ya gyara ai mata addu'a Allah shirya mata da yarta to wannan shine karatun da muka yi ta yi a baya wani miji zaki aura bayanin da muke ku rinka bincike in za ku ba da yarku aure duk wacce ta kai yarta gidan aure ba ta yi bincike mai tsanani ba sai ta gamu da irin wannan da na sani Allah shirya da haka wannan yarinya lalle ilalla a kubutar da ita daga wannan halaka don tabbat duk mai karyata hadisi annabi kafiri ne arne ne cikakke ko minti da ba sai an bata lokaci ba ba musulmi ba ne ba ba yanda za ka karyata manzon Allah ka shiga aljanna ba zai yi ba don haka yarki ta fada bala'i yarki ta fada halaka yarki ta fada masifa kuma ya halatta ku kashe wannan auren burus ku yanka shi ma da wuga ku kashe auren kuma ku gaya mata tana cikin hadari in ta mutu tana zagin hadisan annabi na rantse muku da Allah sai ta shiga wuta da ikon Allah abinda zai hana ta shiga wuta mutuwa kawai sai dai Allah ya ga dama ya yafe mata mummunan aqida ne aqida ce ta sharri da aka kirkiro wa mutane mai tatsine ce fa tatsinanci ne ai kowa san tarihin mai tatsine to yan tatsine ne suka fito da wata riga sabuwa daka duk wanda ya zo wajen ki kika je yana sukan hadisan manzo Allah ki rufe kofa ki ce fita ba a gidan nan ba mu nan ahlus sunna ne masu son annabi Muhammadu kar wata mace musulma ta yadda ta aure waɗannan kafiran dan kafirai ne kar wata musulma ta yadda ta auri wannan mai zagin hadisan annabi mai karyata din asan annabi hanyar ku daban hanyar jirgi daban ta mota daban ya je can ya nemi yan uwansa da suka yadda da wannan kuma ba jalin gobe ko kamar ta je ku dawo da ita sai in ya zo ya bayyana tubansa ya ce ya tuba ya yadda da annabi Muhammadu ya yadda da alqur'ani ya yadda da hadisi a tare suke alqur'ani da hadisi alqur'ani da hadisi haka Allah ya faɗa haka hadisi ya faɗa dan haka kar ku zai ku tara jikoki da za su rinka zagin annabi nan gaba kuma ke kuma kya mai da hankali ke ma da yake zuwa miki yana miki wannan rawar kan kar ki yadda ki bar shi lalle ki hana shi ko kuma ki kore shi Allah ya muku albarka Allah ya sa alheri muna muku fatan alheri Allah ya sa mu gama da duniya lafiya na'am oh afwan akwai baiwa Allah da ta zo za ta musulunta Ah, muna fatan alheri insha Allah Mene ne? Masu me? Ya yi sa zauna. Ina take? To, bismillah. Ya shi ba su. Na, lafiya. To, za ku yi shiru a ba ta kalmar shahada ko kuma dai za ku yi ta surutu. Matsona, hajiya. Ba ki tsaya. ga wata baiwar Allah alhamdulillah muna cikin yin karatun nan Allah ya kawo mana ita a za ta karbi kalmar shahada Allah ya saka ke a nan garin kike bismillah Eh,
na'am bismillah
eh a nan garin nake.
To, masha Allah, za mu baki kalmar shahada idan duk abin da na faɗa sai ki ma ki faɗa ki maimaita. Ashhadu Ashhadu Allah ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah.
Rasulullah.
Kin ji wannan kabbara da aka yi? Cewa aka yi Allah mai girma tsabar sanki da ƙaunarki da farin ciki da suke yi da jin daɗi sun samu ‘yar uwa ta shigo addini da za su shiga aljanna tare shi ne suke miki wannan kabbara. Allah ya miki albarka. A me sunanki a da? Eh? Rus? Na'am? To, a yi mana haƙuri. Rus ko root? Eh?
R-U-T-H. R-U-T-H.
To, ‘yar boko ne ba ke nan. Are you R-U-T-H.
okay roots? Masha Allah. To, roots, za a ci gaba da gaya miki wannan ko za a canja?
Za a canza.
To, wanne za a baki?
Zainab.
Allah! Ina, ina Zainabobi a nan, duk wacce take Zainab ta daga hannunta. Da, yau kun samu kawaye. A, a, a, a, a, a, kuna fa da yawa a nan. Alhamdulillah, Allah sa albarka. To daga yau sunanki Zainab. Sunanta me? Zainab. To Allah ya miki albarka, Allah ya sa a dace, Allah ya taimaka, kuma insha Allah ta'ala a yanzu a tunda ta iya boko na mata alkawari zan turo mata daga Kano alqur'ani na turanci fassara qur'ani izu 60 gaba daya kije kije ki sha turancin ki da bokon ki a ciki an gane wannan abu na biyu zan hada mata da alqur'ani bugun larabci zalla shi ma qur'ani bi kenan abu na uku insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dan na ga ke tunda babba ne budurwa ce ke wataƙila ba za ki shiga layin marayun nan ba ba za ki so ɗinkin ki ba zan baki atamfa guda biyu lafiyayyu to ai sai ki godiya kuma ko Na gode Allah ya saka.
to Allah Allah ya saka da alkhairi ba mun baki ne dan ki gode ba muna so mu koya miki tarbiyya ne mu a musulunci in an yi wa mutum abin alheri to yana cewa na gode sai addu'a Allah saka da alkhairi to Ruth amma Zainab a yanzu Allah ya albarka yan hizba ku dauke ta ku mata interview ku ji meye matsalolinta a samu wata daga cikin ku kafin na bar garin nan lalle a koya mata sallah a koya mata kalmar shahada sosai a koya mata abuwa na musulunci sannan kuma mu ji labarin a inda take zamu nemi islamiyya sai mu sata in Allah ya so yarda insha Allah ta'ala ai yau kan muna cike da farin ciki ko to alhamdulillah rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmil kafirin akwai wata dattijuwa da ta zo muka bata alqur'ani shekara hudu tana nan ta ce a kawo mata alkur'ani za ta ba wa jikanta tana nan ko ba ta nan to idan an gama addu'a ta zo ta karba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal